أجل الجلال إلى أسفل المرسلين وعلى آله أقبلي الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهدي لنا بهذا المحضر والتعبدي بنزلة تأتي لنا بظفره وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله حق قدره وكلاله العظيم نعم الفصل الخامس عشر فصلي نقوم شاجر تكثير الطعام تفجير الماء ببركته نعم عين وقبل الوالد البركة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولا شيء شكرا dan un fasil jirko da muka karanta na nafsul ma'i min bayna asabihi وتكبيره وتكبيره فهو بركته نعم ولما يجزي هذا من معجزاته daga abin da yake kama da wannan na daga cikin mu'jizar Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am تفجير الماء ببركته أن يقبض الروا بألبركة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتعاته بمسه ودعوته نعم بكم عينه اللوك سندا أكل مروان أكرسا ولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء أسامو الورون يسامو وكما أبكاتا بشعي جعب اللي كما تعيش نعم فيما روى مالك في الموطئ دلتن أبن لما مالي يروتو أسموطا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه لذا معاذ بن جبل الله قال متى يرجع في قصة غزوة تبوك قصة العينية كان تبوك وأنهم ورجوا العين أي تبوك بشيء ورجوا العين ko sun samu ruwa ko ko sun samu idaniyar ruwa نعم وهي تبث بشيء من ماء مثل الشريك مثل الشراك إذا الروان تنا كان فتول الروان كتن كتن كتن كتن كمر فتن فتن إذا ذاك كاك كاكلي لك فكا يلوزا أشكن تقو يسرون لأن تأكو أولن غرب كفن كاكلم الناكا كاكلم بلادا وفتن فتن كتن أبن لغول كفوك والإنم أشكن ونن إداري الروان ونن كرم كتن ونن فدرم iya abin da su iya samun kenan. Na, fagarafu min al'aini bi aidihim daga nan fagarafu min al'aini bi aidihim sai su ainihin sanya hannu da hannu dan san fito ruwan can cikin tafin hannu iyakar abin da za su yi kenan da ruwan. In suka sa da hannu suka kwalfa kafin hannu ɗaya isa kaga bai isa ruwan wasu kuskuren baki ko ɗan shaƙar ruwa ko ɗan wanke fuska ba kaɗai iyakar abin da zai iya kenan na mutum ɗin shi ma kaɗai. نعم حتى اجتمع في شيء عينه هر أهنكلي أهنكلي أهنكلي أدن دكار الروم كدن كدن أنا كارس أنا كارس كما ذا أسلام أول بلا أنفعني شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه da ruwan ya zama haka a raka da za a yi tare ba ta ɗaya bar ya ta to a sa a kwalfa an bar ya ta zuwa ta a kwalfa ta da samu mulara muhammad rasulullahi magana game da abin da kura da wannan ruwa sai muhammad rasulullahi ya ɗibi wannan ruwan nan da yake a wannan ɗan kwalfan kafa ya wanke fuskarsa bayan ya wanke fuskarsa ya kuskura lafiyarsa ya wanke hannayensa to bayan ya yi wannan ya kuskura bakinsa ya mayar ya wanke fuskarsa a ciki ya wanke hannayensa to bar ka ga abin da biyu wa alahu fiha sai annabi ya maida bayan ya kwalfa din na fata mun gane ya kwalfa an ba shi ya kuskura baki ya wanke fuska ya wanke hannu sai ce to a maida ruwan a wannan kwarin da ake ƙaƙo ruwan kamar haka. Fajarar jima'in kasirin. Kawai ana mai da ruwan shi kenan fajarar jima'in kasirin. Kawai turare da uku bowa sai ne suka kwarna gida. Na. Fastaƙan nasu. Mutane suka sha iyasa.
قال في حديث ابن إسحاق ya faɗa a cikin hadisin ibn ishaqa فانخرج من الماء ما له حس كيس السوائق ainihin abin da yake faruwa kawai sai ga ruwa yana ketowa kamar yadda walƙiya take ketowa daga saman ƙara to haka idanuwar da daga keta a cikin ƙasa kawai na ƙoƙo yana mana da walƙiya na fata mun da sunan ke ko ba ruwa a kwarin kwarin dama kwarin ruwa ne amma ba ruwa ya ɗauke ka baki ɗaya inda a iya samun ruwa shine kamar ka je yashi ko fadama sai ka taka kafa in ka taka kafa idan da ɗan shi a kafan ka zai lotsa ko idan ka mutu da lotsa al'adar rashi ko al'adar kwari ai ruwa zai ɗan tsatso gurabun wannan kafan nan ko gurabun wannan takan nan haka da ko ba ka ba haka ne ko to sai su zo sai su ɗan kwalfi wannan ruwa su kwalfa ɗaya biyu ku shi kenan sai ruwan sai an jira ya ƙara tsatsowa da aka zo aka gaya magana muhammadu rasulullahi sai ka ga a kwalfo masa wannan ɗin da yake ɗan tsatsowa ɗin aka ja ka kwalfa masa alaihissalatu wassalam da kuskure bakinsa ya ciki yawanci fuskarsa yawanci hannayensa sai ce a je a mayar kwarin da aka je aka mayar kwarin shi ke nan tana tsaye ba je ko ina ba kawai sai ga idanun ruwa ta tsago tana tafiya a kan ƙasa tana kwarara kamar yadda wurciya take ke ko sama a cikin cikin duhun dare na fata mun gane idan wurciya ta zo a dace da kayan masa manyan hannu da ƙananan hannu ko wakalwakal haka na gobe gaba to haka idanewar yake su a ƙarƙashin ƙasa ko sai ga ruwa na farara ko ko ina saboda albarkar yin wannan abin da mulana muhammadu rasulullah wasara ya aikata sai wannan ruwa ya zama gulbi ya zama rashi shi ke na ثم قال sai ke cewa يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة yake ya mu'azu idan zamani rayuwa ta yi maka tsayi ta yi tsawon kwana a rayuwa أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا ta ce wallahi tun da annabi ya wanke fuska ya wanke ido ya kuskura baki aka mai da wannan ruwa wannan hanyoyin ruwa su na ɗari ce in har kana da kwana ɗau kwana sai wannan wajen ya zama babbar sauki babbar kogi babbar rashi ma'ana ba wanda zai tsere ruwa sai ruwan ya zama ƙatar rashi ma kirki to haka kuma abin da zai ke نعم وفي حديث البراء a cikin wani hadisi na barra man وسلمة بن الأكوع رضي الله da kallon da ba عنهما kawai Allah ya ƙara musu yarda وحديثه أتم في قصة Sai الحديبية kuma wannan hadisi ainihin ya fuskata a kan kisar hudaybiya wanda makaranta a baya.
وهم أربع عشرة مئة Yake su ɗari goma sha hudu kaga dubu ɗaya da ɗari hudu. Su suka sha wannan ruwa suka da alƙalin ruwan da mutum ɗaya yana neman abin da zai ɗan tsuka amma ga mutane dubu da ɗari hudu ne sha kuma kowa ya wadace shi yadda ba zama bukatarsa. Wannan shi ne albarkar Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
وجئر آلات روي خمسين شاة ainihin alhalin wannan rijiyar da suke ba da wannan ruwa kafin haka ba ta shayar da akuyoyi guda biyar kacal ba ta iya shayar da akuyoyi da suka akuyoyi guda biyar asalin ta lokacin ma tun da ruwan su ne balantana yanzu da ba ruwa to yanzu kuma ga shi maulana muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata abin da ya mata to ga shi kuma ta zama ta ce gaba ki da
فنزعناها فلم نترك فيها قطرة yace ainihin farazana bayan mun kike ta farazana turofiya kudratan farkon ko da dubo a ciki ba ma'ana aka yi da abin da aka yi suka sharo ke komai amma ba zai baka mamaki ba san kan mai bukatar kuma ruwan na dawo shi ne yadda ya dawo yadda yake har wurin da zama kogi ga wani gida.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا Maulana Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gefen ko bakin wannan rijiya.
نعم قال البراء Sai Barawo yake cewa وأتي بدلو منا sai aka zo da guga daga cikin wancan na rashi an gama shi ya shigo da rawayar barra'u na kuma wanda zai magana a kadija annabi alaihi salatu wassalam ya zo ce a kawo masa guga فبصق فدعا annabi sai tuki a cikin rijiyar fada a yi addu'a a cikin rijiyar وقال سلمة kamar da yake cewa فإما دعا ko dai ya yi addu'a وإما بسط فيها ko kuma ya yi tuki ya tuka ya wuce kawai a ciki فجاشت mace ko abin mamaki kawai sai ta kuku sai ga ruwa ta kwallo da cikin wannan rijiya fa'arwau an fusahun warika ba hun sai suka shayar da kawunansu da kuma hanyar ababen hawan su dabbobin su gabaki ɗaya wafi ya ta yi riwaya ta yi a wannan rawaya guda biyu na wancan kogi da gulbi da wannan rijiya da aka karanta yanzu ya bihil kiskoti a wannan kissa da ake karantawa min ɗari kibli shihar wanda aka rauto daga hanyar ibn shahadin Fil Hudaybiyya.
in an yi sulhun hudaybiya fa kare da samun min na san maganar kenan Annabi alaihi salatu wassalam sai ya fitar da wani ainihin kibiya daga cikin kwarinsa ya fito ita فوضعه في قار قليب sai ya sa shi a cikin ainihin tsakiyar wannan rijiyar na kalil wanda ainihin ake ake cewa an jefa mutanen babar ɗin nan sai ya sa ta a ciki- a tsakiyar rijiyar ليس فيه ماء babu ruwa kwata-kwata a cikin rijiyar amma da rijiyar dama asali ya kamata a yi rijiya ne mai ruwa amma ta koma tsohon rijiya inda har da ƙarshe an ce maka an sa gawa wuce a cikin mutanen babar na
فروي الناس حتى ضربوا بأفن mutane suka sha suka sha suka ƙoshi har sai da kowa ainihin ya ƙaf ya biya bukatan ka kowa ya ɗauka ya zubi ya ƙara ba saboda albarkar maulana rasulullah na'am وعن أبي قتادة رضي الله عنه akwai wani gabi ƙasa daka Allah ya ƙara masa yarda وذكر أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم a العنة cikin ruwaya ya ambaci cewa mutane sun kai ƙarar kishi wa maulana muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama na'am في بعض أسفاره a sashen wasu tafiye-tafiye nasa فدعا بالميضة da annabi alaihi salatu wasalam sai ce ku a kawo masa bid'a ma'ana dan wani abu abin da ake kaman abin alula ko abin abin abin ƙwarya wanda ke alula ne shi mu dai kaman nan kaman butar kenan amma su san kaman ƙwarya alula ko butar ko ƙwarya dai irin na
فجعلها في ضده Annabi alaihi salatu wasalam sai ya sanya wannan abin alular kaman ya dan mace tsakanin hannayensa da jikinsa ya dan rike shi haka da hannayensa a gefen sa.
ثم التقم فمها sannan ainihin sai sanya bakinta shi a ciki ya bakin wannan su abin alolin ce ne sai ya sanya a cikin ya ya- ya dan karkata bakinta
فالله أعلم نفس فيها أم لا Allah shi ne ya san abin da Annabi Muhammad ya yi da ya sanya bakin ya yi addu'a ne a ciki ko ko ya yi tofi ne a ciki ko kuma dai ya yi sani da shi ne warin haki haka yake فشرب الناس حتى وروا yace abin mamaki da ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire bakin sa bayan yayi addu'a kawai sai ga ruwa na kokuga a cikin mutane suka dinga sha suka dinga sha har sai da kowa ya sha ya koshi ruwa ya shi وملؤوا كل إناء معهم kowa ya cika ainihin abin da yake ɗiba ruwa da shi ko buta ne ko salka ne ko ko bokiti ne ko ma ne abin da kowa ke sa da ruwa sai da kowa ya cika domin ku sai gaba da wannan ruwan
فقيل إلي أنها كما أكلها مني yace amma abin mamaki bayan kowa ya sha ya koshi ya ɗibi guguri da ya dawo ma da mai ita ita wannan ƙwaryar ruwan ko mu ce abin alulan sai ga abin ya sai ce ruwan cikin ta yana nan yin biki bai kuma ina fata mun fahimta yana ce yana nan ruwan yin biki bai kuma kenan wanda Allah alaihi salatu wasallam ya shayar ba ta ɗan ciki ba ina fata mun fahimta buta ne mukaddara buta tunda mu da buta muke amfani yawanci da buta muke alula an rasa an rasa ruwa an je yaki kowa kishi ya kama shi to sai yar wani ruwa dan kankani a buta kada wani salatu kuma sai a kawo masa butan da kawo masa butan sai ya rike butan kamar tsakanin jikin hannunsa da kasan jikinsa sai dan yi tuki a ciki sai karkata bakin butan ya karkata bakin butan ko sai ga ruwa na tsaro kamar dai bakin koko sha shi kenan sai da duk mutanen da ke wajen kowa ya ɗauko bokiti mai bokiti mai sarka mai buta mai daro mai ke kowa sai da sha ƙoshi ya cika abin da zai tattali ruwa domin gudunar gaba ya ce bayan kowa ya zama buƙatar tattali ruwa da ya cire butan ya miƙa mai ita da ya ce sai ke zuwa wallahi sai ga ruwan yana nan yanda ya ba ma al'umma na fata muna gani haka abin ya na وكانوا اثنين وسبعين رجلا sun kai mutane saba'in da biyu kowa sai da ya sha ya koshi sannan kuma ya ɗiba abin ɗibarsa na وروى مثله إمران بن حسين imran dan mutum ne ya rawaito kwatan kwatan wannan ruwaya
kar na'am وذكر الطبري حديث أبي قتادة رضي الله عنه Imam Tabari ya ambaci hadisin Ibn Qatada Allah ya kara masa yarda على غير ما ذكره آل السيد bisa ga abin da ma'abota sai Bukhari da Muslim da su ambata mu shi kuma sigan nashi daban أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا من سوى Maulana Muhammad Rasulullah ya fito tare da su mugittan da ahlul Qur'an yana neman dadi ga mutanen Mu'ta wanda ai ne aka yake Mu'ta da shi عندما بلغه قتل الأمراء lokacin da labari ya tsar maka an kashe sarakunan garin an kashe suwaye an kashe ainihin sarakunan yaƙi ko su kwamandodin yaƙi wanda Maulana Rasulullah ya sa su kwamandodi da labarin su kusa an kashe su Mhm.
وذكر حديثا ya طويلا ambaci hadisi magana mai tsayi a kan shi.
فيه معجزات A cikin hadisin akwai mujizobi na Annabi Muhammad.
وآيات للنبي صلى الله Kuma عليه ayoyi da Annabi وسلم Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وفيه إلامهم أنهم يفقدون الماء في غد Daga cikin abin da Annabi ya ba su labari a wajen hadisi cewa mazalla ya ga masu cewa gobe ba za su samu ruwa ba. In gaba za a yi rashin ruwa, kuma ba ruwa. Na.
وذكر حديث الميبات Ainihin sai a mutu wancan hadisin lafiyar alula da muka ambata da sai ya haɗa shi da wannan magana.
قال Yake cewa والقوم زهاء ثلاثمائة ainihin mutanen nan sun kai ɗari uku mutanen zuha na wannan garin ko na wannan ƙauyen sun kai mutane ɗari uku wanda wannan waƙiya ya faru da shi.
وفي كتاب مسلم a cikin kitabin muslim أنه قال لأبي قتادة ya رضي ce ma abu kada da Allah ya الله عنه kara masa yadda إيقظ علي ميبأتك wannan abin alulan naka tafiya min ita gobe za mu yi aiki da ita فإنه سيكون لها نبأ domin gobe za ku sha labari ko ko za ku samu kuɓuɓɓugar ruwa daga gare ta annabi ya ce a aiki da ita za a ba da ruwa gobe وذكر نهوه ya ambato ni ruwa kuma kwatan kwatan haka wani ومن ذلك حديث إمران بن حسين daga cikin waɗannan ruwayoyi akwai hadisin Imran ibn Husaini حين أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه أنس lokacin da kishi ya saba shi yadda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da sahabbaina ta في بعض أسفارهم Allah ya wasu tafiye tafiye na su فوجه رجلين من أصحابه ya wasu mutane guda biyu suka fuskanci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka gaya musu وأعلمهما أنهما يجدان امرأة لمكان كذا Magala sai ba su labari shi an ce mutane guda biyar akwai umairin da sallar bin abi talib su ne aka ce sai annabi alaihi salatu wasallam sai ba su labari akwai umar bin husayn ko ko bin hadrin ko abin husayn ne ko sallar bin abi talib sai annabi alaihi salatu wasallam sai ba su labari cewa za su sadu da za su ga wata mata a hanya معها بعير عليه مزادتان tare da matan akwai raƙumi shi kuma raƙumin a kan shi akwai maza da tani maza da tani kamar wata da tani na fata ce domin a jin ruwa sai su rataya a cikin raƙumi nan sashi ɗaya nan sashi ɗaya na fata maza ne kamar da tani kamar da ƴan garo su yin garuwa nan kulle ɗaya nan kulle da aka aka fara ko ba haka ce iyoyi guda biyu da ta biyu nan ɗaya nan ɗaya sai a ɗaura a cikin raƙumi sai zanto an cika wannan jikin kuna da ruwa jikin na fata ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake za ku ga wata mata tana da rankumi ga kuma ko wadannan dukan kuna guda biyu a kan shi
فوجداها وأتيا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم annabi ya ce in ku ga matan ku zo mun da ita sai ga matan a hanya da wannan rakumin da dukan kuna ruwa guda biyu a kan rakumin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce manzo Allah yake mun yi daga nan ta zuwa da tsoron Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am فجعل في إناء من مزادتيها ainihin wannan ainihin dukan kunan nata guda biyu sai aka zuba abin da ke cikin ruwa a cikin wani katon daro na ƙwallon ruwa وقال sai annabi ya ce وقال فيه ما شاء الله أن يقولا Dangala ya juya ruwan a cikin wannan daron sai annabi ya faɗa abin da ya ga dama na addu'a kan wannan ruwan daron nan daga wancan ainihin sulika ko ce jakan kuna guda biyu na wancan mata.
ثم أعاد الماء في المزادتين Sannan maza Allah ya mai da ruwan a cikin wannan jakan fatan guda biyu nan da ya ara na wancan mata.
ثم فتحت أذانيهما Sannan ainihin aka buɗe bakunan su وأمر الناس فملؤوا أسئلتهم ya nake fito kowa zo da ruwa kawai sai ga mutane kowa zo da ruwa daga wannan jakan fara biyu na fatan wannan matar ya cika kowa ya cika abin da zai cika daga wannan ruwa da hatta lam yad'u shay'an illa mala'uhu ba abin da ya rabu na daga abin ɗiban ruwa a wannan lokacin face sai da cika aka cika shi da ruwa dan dan amfani qala imran Imran yake cewa wa yukhayyalu ilayya annahu ma lam tazdad illa imtila'an yace sai na ainihin abu sai muka lesa mu gani dukan kunan suna nan yaya yace wallahi sai muka samu da kan ba ma yanda aka karɓe su ba haka su ba sun ma ƙari ta ne dandan akan yanda aka arbi dukan kuna a wurin matan to wadannan ainihin salfoci guda biyu a wurin matan sun ƙari ta ne akai ne da na ثم أمر فجميع للمرأة من الأزواج sannan sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce a mai da wannan ainihin dukan kunan nan guda biyu a wurin da matan kayan ta an ƙara amfani da shi نعم للمرأة من الأزواج حتى ملأ ثوبها har ainihin aka maida mata ita ma har ta ainihin ya cika da kayan ta misali ta rike shi cika jikinta lokacin da za ta tafi da shi da ba haka yake ba da za aka maida mata za ta miyar sai da kasance kamar zuwa ɗauka tufafin da ke jikin da sai da ta karo taran ta karo taran ta mai da shi kan raƙuman da za ta koma ya da za an kawo shi an kawo shi a kamfarai amma dai da ɗarbo a ciki abin da wannan ke nuna maka mulana muhammadu rasulullahi ya yi amfani da ɗan ruwan da ke cikin wannan kamar dakan kula guda biyu na ruwa na wannan mata sannan kuma bayan mutane sama da saba'in ko ɗari kuna a wancan waya sun ji abin da suka yi ko kowa ya ɗiba abin da zai ɗiba na guzuri sannan an maida ma da matan kayanta a cike yadda da zai ce mu ina fata mun fahimta na وقال اذهبي yake tafi فإنا لم نأخذ من مائك شيئا yake ta zuba wata da ban kuma komai a wancan ba ga kayan ki na mun da mu ولكن الله سقانا yace Allah ne ya shayar da mu kawai sai da ko mu yi amfani da bututun ki ne ko kuma talakokin ki ko da kankunan ki haka ne ma kaga an da ruwa ne ko ai ka samu kari ba ba zo ne to uwa uwa ma ta samu karin ruwa ba irin da ta ba ta samu karin na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai yanda aka karbi da kankunan na da ai ba haka ce ba ruwa yadda aka daga farko ko ba shi yanda an ce sai da cika hannayen ta da shi ko ta suka tafi da shi yayin da za aka sauko da kankunan da haka ce ba kaga ruwan ya tsaro akan yanda yake da shi na الحديث بطوله na na وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه an rabo daga sarmata dan akwai Allah ya kara masa yarda قال نبي الله صلى الله sallallahu alaihi عليه wasallam وسلم annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadi yake cewa هل من وضوء in akwai ne abun alola a cikin ku فجاء رجل إداوة بإداوة فيها نطفة sai wani mutum ya zo da wata idawa wasu ɗan wani tururuwa ko wani ƙwarar ruwa cikinta akwai ɗan ƙwayoyin ruwa kamar tugu da ruwan is is is idan da ka zubar da ruwan haka ruwan shi ba ta na فأفرغها في قدين annabi alaihi salatu wassalam sai kwarara wannan ɗan tugon da ruwan a cikin wani koko ko a cikin wani kwano فتوضأنا كلنا yace amma abin mamaki dukkan mu irin karulan wannan ruwan.
mu da dufi'uhu yace muna buga ta yana buga buga ba buga sai da mutane arba ka akare menene ni akar mutane dubu da ɗari hudu suka alula da wannan ruwa kowa ya biya bukatu wa fi hadith Umar fi jaysh al-usrati a cikin hadisin Umar Hajjaj al-Usra shi ne yakin Tabuka wa nakara ma asabahu min al-abashi ya ambata abin da ya same su na kishi manyan ne ban mamaki ne tsanani hatta inna ar-rajula la yanharu ba'irahu yace har sai da ta kai mutum saboda tsananin kishi yakan so kira kuma ya hakura da ramun shi ruwan ciki kawai ke nema ka sa a kira kuma ya ko ta salka ko ita wannan salkan a kira kuma ya ce ta idan aka samu amalar raƙumi sun ce ta kan aji yakan aje ruwa kamar rabin duro a cikin a cikin cikin shi. eh yana kuma da jakan tuƙa dama yakan aje abinci kamar bokiti biyu eh to layin abincin daban na karwar ita ma daban. duka a cikin su da kuma eh to raka idan raƙumi yana iya yin kwana bakwai bai ci komai ba kawai eh in ya ji wa kawai sai ya shiga sai ya sai ya kamar ya yi yunƙuro da wannan da wannan da kan nashi kamar loma da ko loma da ko uku sai ya tona ko ko ko ko sai ga da kawai na fita in ya gama sai ya haɗe sai ya jefa shi wancan cikin cikin irin nasa sai ya je wannan jakar ruwan sai kwakwalo ruwa sai ya dawo bakin shi sai ya koma shi wancan sai ya haɗe ya kwakwakwa kwakwakwa shi kenan sai kuma gobe to zai iya sati da wannan da kuma shi komai ba yana da kuma yau da Allah ya mako إذا دعا الله تعالى أفلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت da Allah ya faɗa haka ba abin mamaki ba to kaman kaman wani lafiya kaman wani rarrabuwa ne a cikin cikin rakuni ke da wannan yana da rarrabuwa na a cikin yana da rarrabuwa ne wa to idan faka ke suke tafiya tafiya ke tafiya aka rasa yadda za a yi to suka kama rakuni guda ɗaya sai su tuki shi ba namun su ne damun shi ba ruwan ne kaɗai suke bukata to wannan ruwan aƙalla mutane goma za su yi amfani da shi kowa zai sha ya ƙoshi kuma zai wanke jikinsa zai yi alula za kuma a girka abinci da ruwan zakar rafi guda ɗaya aƙalla ƙwarai kuwa ƙala rasu da mutu a sha'a ba irin haka wani kwarara kwarara shafa shafi ne amma dai za a girka abinci da wannan ruwan za a sha za a yi alula aƙalla mutane goma na rafin sha ka san ko abin yana da ɗan dama ko ba haka wani to a yakin ta buka irin wannan abin da kasance har sai da tsalin da soke rakun don su fito da zakar cikinsa su biya bukatar su sha sai an yi alula biyar da abin da za su yi kuma aje ruwan dan gaba naman sai a ɗauka har gida a dafa to haka suka ne sai a ɗora mu mura kuma shi ke rufe a ciki na'am fa ya asiru farfahu daga nan sai su toke cikin sa ma'ana su huda cikin rakuma kai da maka ambata da su fa yashrabuhu sai su sha wannan ruwa فرجب أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم sannan na baya kan sai ku ce kwaɗaiki wani maulana rasulullahi aka yi musu addu'a akan wannan hali da ake shigar ruwa ga kishi zai kashe mutane فرفع يديه Allah sai daga hannayensa ولم يرجعهما حتى قالت السماء bai dawo da hannunsa ba ne daga hannun sai da sama ta tsoro gugugu mazalla na daga hannunsa kawai sama sai wani ya sai hadari kawai ruwan kai da yake da ba ma ruwan rakumi ko ruwan kasa ba yanzu daga sama aka dangulo dan ɗin da wasu
فانسكبت daga nan ainihin sai ruwa ya sauka sai ga girgije ya cika da ruwa kam kuma sama ta farlo da ruwa فملأوا ما معهم من آلية duka duka duk abin da ke tare da suna ga na daga koran ruwa ولم تجاوز الأسكر ainihin dukkan su wannan ruwan gabaki ɗaya babu wani ba askari mana sun da yaki wanda ya wuce ya sha ruwa ya kunshi a wannan lokaci saboda mu'jizar mulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na وعن عمرو بن شعيب daga abin رضي da aiki الله عنه Allah ya kara masa yarda أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم Abu Talib Allah ya kara masa yarda ya ce ma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama وهو رديفه بذي المجاز ainihin yana ainihin yana bayan rakuminsa Abu Talib fa ba masa yarda ne ko kaga shi ne sanan Abu Talib sallallahu alaihi wasallam a aiko shi annabi sallallahu Abu Talib ya goya shi sun tafi kasuwanci magana dama a garin Makka akwai kasuwanni guda uku ko akwai su tokazin akwai ji madan akwai ji madana da ko ko ko mene ji madanna to nan kasuwan shekara shekara ce ci kaman kalan ko ake ko shekara to ita wannan ji madan duk lokacin arfa lokacin ake hajji ne take ci akwai wanda take ji ake gwada kalan kuwan kuma waka ita ce su tokazin sai kuma gasan waka ake a nuna gwanin gwaninta da bajinta na larabawa kowa ya zo nuna iyawarsa da hikimarsa da basirarsa wanda Allah ta laya masa na nuna kwakwalwa da hadda da iya waka da sauransu. To, wato kuma ita kuma dai kasuwan na kayayyakin masarufi ne ne da kullum na abinci da sauran abubuwa da ba su da shi za a kawo daga nesa da sauransu. Wannan kuma kasuwar duniya ce lokacin aikin hajji ake yin ta kamar irin kasuwannin hajji yanzu na idan aka je ake sayan kayayyaki aikin hajji a dawo da shi. To irin wannan kasuwar. Abu Dalib ya goyi Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a bayan ainihin raƙumi ne yana bayan sa Abu Dalib shi kuma ya zara raƙumi suna tafiya na
أدست وليس عندي ماء yace sai na ji ruwa shi Abu Dalib ne yake cewa sai na ji shi ya kawo ni kuma babu ruwa a cikin taguwa a cikin wannan raƙumi babu komai فنزل النبي صلى الله عليه Allahu alaihi wasallam yake sai manzo Allah sai ya sauka wanda وضرب بقدمه
yace الأرض kawai sai sa akan sai da kasa haka فخرج الماء ko kawai annabi na sa dundu ne ke da ke kasa ko ke ruwan ko wannan abu da sai da ba aiko manzo Allah ya wannan ita ko ce ga waya to فقال kawai sai ce masa اشرب sha baba wala والحديث في هذا الباب كثير hadisai a wannan bayi na bubuwar ruwa ko da ka da kasa suna da yawa ومنه الإجابة بدعاء الاستسقاء ainihin daga cikin hadisan akwai addu'ar Maulana Rasulullahi da yi na addu'ar neman ruwa din nan ko wa ma jalatahu da hadisin da ya kama da irin wannan jinsin gaba ke da shi kuma wannan hadisin da ake karanta na na cikin Buhari wanda aka zo Annabi Alaihi Wasallam yana kan mimbari yana sallan hudu ba ranar Juma'a ne sai sai wani balarabi ya zo ya ce Rasulullahi shuka ta bushe akuri sun sun sarari gona sun kakkashe gidaje sun bubushe komai saboda fari a garin mu ba nan garin mu tabar salatu ne yana fara haka shi daga hannu yana kan yin bai daga hannu Allahumma atina munkaran kaseeran kaseeran kaza ita kara ka magar sun bai sauko da hannunsa ba sai da ruwa ya jika shi shakaf ya jika duk gurin su wajen gaba sallallahu an ce ruwan babu hadari ba girgije ba lafiya ba komai haka ruwan kawai sauko sakata kawai kuma ruwan ya tsinke ya ci gaba da tafiya alkurani ne na haka dinga ruwa sha ruwa sha ruwa sha a'a ruwa ya dauke a kan nuna ruwa ki dauke ba annabi ya gama hudu ba ya shiga aka gaba aka sallah a'a ruwa ya dauke a kan gidan ruwa ki dauke ba kuwa kan gidan ruwa ruwa ya dauke zuwa a jima da yamma ruwa ki dauke ba wasu gari ruwa a gaba ruwa lahadi ruwa litini ruwa talata ruwa laraba ruwa alhamis ruwa juma'a ba haka aka fito haka aka fito aka kara fitowa juma'a ruwa a'a bayan ruwa ya zo sai ga wannan jautar harbar da zai zuwa wannan da zai kara dawa idan rasulullahi gidaje sun rushe gonaki zai sha su gidaje sun rushe gonaki zai sha su ya rasulullahi a wani addu'a Allah ya nabi ce hawalaina la alaina hawalaina ala al-asjar wal asbar sai Allah su kuma ruwan ya can bayan gari kar kuma yana mala'ika ne Allah kai mu zuwa tsirin bishiyoyi suka ce suna ganin ruwan da faɗan annabi hawala na la alaina ana ganin ruwan wanda ya taso daga sama da igo ba ko da ya yi kwana kawai ka san kana ganin tokar ruwa daga sama ko to yadda kake ganin ta haka haka aka ga yayi kwana ga wanda ya zazzago daga sama bai faɗo ba ko da ya yi kwana ko da ya na kwarara ko haka manzo Allah ne wannan na da cikin mujizoji da ake faɗa ne istiqai na wulala wa sallallahu alaihi wasallam ya mu ba da salatu shine babar rahmar shine misalan rahma shine mabugar rahmar Allah mu da cikin sarki idan annabawa da yawa kamar da Musa da ake masa kinaya menene wasu ka Musa da kawai ko wannan da ke asakal hajara wa fajr min santa ashra aina kad an kullu nas mushrimu ko annabi Musa dutse ya daka ruwa ya zo cewa da suke ta ai ba falagarwa ai ba abin ma ai da ma kaya da dutse dutse na ba da ruwa wannan ne halaba ta fadar ne don har ko wannan ne halaba ya ce dauka ya kudi ne ma sai mun karanta a cikin dutse yana iya ba da ruwa har ma na ce ga ma gobe da mun an gobe ruwan dutse ya kan dutse ne yake ba da wannan ruwan da ake sha nan wannan ne mu ka kana mana an ko babban karanta saboda haka dan annabi Musa ya daji dutse dutse ya bada ruwa ba makara dutse da ruwa amma yake ka taba ganin an ce ruwa so daga hannu dike Maulana to kaga shi mu'jizar ka ta sha bamban da sauran mu'jizoji yanda kake ganin shawara kuma da haka da yake dutse in ya kunta eh haka ya buɗe kawai haka ko ka zama na ta kamar shawara sha idan bai yi haka ba ruwan ya fita ke da hankali lokacin da yake hannunsa ko mace ta gaba wani fayar ne ya a ta cikin wani gome ne da kwarfi ta ba wannan shi ne annabi muhammadu akwai wani akwai rijiya a garin madina ita ma haka lokacin da aka yanke ruwa mummunar rashin ruwa a cikin garin madina an ce tsohuwar rijiya ne ko mata suna sa kundumunci ta ma zama bola to sai aka wani son a garin madina sai zama duk rijiyoyin garin madina su kusan sun kafe wannan rijiyar ne kaɗai ne ruwa kuma rijiyar kayan kundumin mata ne za a sha ruwan kunzu gudun ba zai yi ba kuma ta kada ne ruwa aka rage da za a sha ba za a ga mutum na wasu lullahi ba a nan ne aka ga asalin alimu ba alimu ake kawo a rijiya ana so ruwan rijiya zama ruwan kwata ba ina ta alimu ake kawo wa ranar da aka ga asalin alimu ɗin gaskiya na wani salatu wasu ramu ko na zuwa bakin da ne ko ko ya ko kawai shi ruwa ya koma gare a ban duk madina ba rijiya da kuma sai da kowa ya taro ne zo kuma sai zan tonin ne kawai kan karar dubar kuma kowa zai zo sannan ba da salafu ya yi irin wannan abubuwan babu iyaka ya ina dai kwakwar da ruwa da ko daga jin duniya ga shi mun karanta musamman na ƙarshen shi wani na ƙarshen ba shi da na Ismail ya yi ba ko wanda na ruwan zanzan idan mu yi zan mu zam zam zam zam ko ba ka wata ita hajjar take cewa zam zam zam zam akalin ma'ana ispit ispit ispit ai din duna a Ismail ne ya dinga tarda ƙasa yana kuka saboda yunwa ba ruwa ta kishi ba abinci ita ba ruwa ba abinci ba ruwan nono nono ta kishi shi kuma yaro ga kishi ba abinci ba makoda da abinci ba abin da abinci ba ruwa a wurin gaba daya ballatana bishiya ta fito da tsiro saura ta shi kenan addama annabi annabi Ismail ya annabi Ibrahim ya yi addu'a ya ubangiji kai ne kace saukar da kyale na na juwa da dare ni da kobra da ke ta ce kai ka ne wani kwari kwari da kwata kwata ba shi ga shi garin Makka gaba ki daya garin duwatsu ne da al'adar garin Makka da ma garin duwatsu ne yadda kaga kamar misali a ce Plato ko ba kamar duwatsu ka san da kaman duk kusan zuwa duniya ne ko to kusan haka yin da muke ke gaba ki da zuwa duniya dama ga yin masu kasa shakkar shine da'ifa da'ifa ne kwata kwata a gefe da da'ifa ko da idan da da'ifa wani da da'ifa da kamar nan ne ma duk wani wanda yake kai ba shi a garin makka idan ne kuɗi ko zai je gidan gona ne a da'ifa sai zan ko yana da yara ya gina masa daki a gidan cikin akula masa gidan gona lokacin da bukatu kayan marmari ya ɗauko mishi a kawo mishi a yabar da zai a kuma saboda makka ba wurin noma ga baɗe zuwa su amma malamai suka ce saboda addu'a annabi ibrahim da kuma albarka maulana rasulullahi sai da allah ya mai da garin makka duk abin da suke nema a duniya to in kana neman the best one to ka da garin makka duk abin da suke nema na kayan marmari in kana neman the highest one wanda ku kowanne kyau ya fi kowanne daraja ya fi kowanne tsada ita ga maka za ka apple ne ayaba ne mangwaro ne kuma ba na ake noma ko ɗaya ba a yi a a madina ne kawai ake yin dabino wannan ajuwa sai kuma sauran dabini kusan shi gana abu da madina suke noma banda dabino kusan ba sa nan komai sai dai da yake zamani yayi kila yanzu ana yin wasu abubuwa na kayan noma bisa ga dacewar zamani na noman zamani amma a wasu lokacin dabino kaɗai sai kuma ɗan abin da ba a rasa ba na su sha'iyar da suka za ka za su alkama kama da sauransu shi ma ba na wani ku zo ku gani ba amma ka kalli yadda Allah yin garin da yankin gaba ki dai kuma saboda albarka Maulana Rasulullah kuma sannan tare da babu wurin noma to kuma babu ruwa gaba da yawa wurin ainihin farko ne asalin farko fa eh amma kalli addu'a mai Ismail a samu jannan nan wanda tun daga ranar da ya daki dinduniyar sa ko ke tun da dinduniyar sa ruwa ke kuffuga tun da ba a taba cewa ga ranar da zan ya kare ba sannan ba a taɓa cewa ga adadin miliyoyin litocin da ake ɗiba a kullum ɗaban zazan ba kullum ba wannan na daga cikin abin da ya ya ya ya ƙara bani mamaki a rijiyar zanzan ɗin gidan shogunan eh tanka tanka za ka sa fita da ruwa daga saula kuma a idan ta ake ɗiban ruwa a rijiya tanka tanka da masu robobi da masu jarkuna da masu kaza kaza kullum kusan ajiya kullum ma ba za ka taɓa jin cewa ga ranar ruwan mutane ba ka taɓa ji dukkan gaggin dubban ɗaruruwan mutanen nan wanda da ake muni sai dai motar mu dai a motar mu nake jin da za mu dawo nake jin galan galan na ruwa galan galan nake jin ta kusa ɗari wannan da za mu dawo kowa da ruwan shi karka ce fa roban faro ba ina irin wannan manyan manyan galan din da mai dan hannun da na baki to wasu wallahi wallahi cikin litar wallahi cikin litar haka aka dinga sa alaf zero suna aka dinga biyar ruwa motocin sun ga wuya wurin dawa saboda wahalar wannan kayan wannan da suke haka aka dinga iwar ruwa kullum to duk shekara haka ba ta da haka ya kare kuma asalin ruwan garin ba garin ruwa ba sahara ne sahara ne asalin ruwan to kai ba in ba da wani abu ya ga haka ne kai ka san da wannan rijiyar zanga ba da wani abu ya ga haka malamai sun ce na balin su ya ce rijiyar zanga daga ƙasa an mata joni ne da ainihin tafkin a kautara. Isa kake ruwan da zai tafi ƙarewa ba. To ita ma ka ga na zanzan ɗin shehu kila ya zo nono da kasa ko kuma ya zo nono da zanzan ka za ka kila ya zo buro kwaye tun daga mabili ya shillo sai kaura. Wannan duk yana daga cikin abubuwa na Allah wannan na daga cikin karamomi na bayan Allah. wannan kuma na cikin mu'jiza ta Maulana Rasulullah ko dai muna gode Allah ka shayar da mu wannan ruwa ko ko ko ko rabin kofi Allah ka shayar da mu ruwan hannun annabi ba wala ko rabin kofi Allah ka shayar da mu idan ana ana ana burin da shayar ruwan nan har na siffanta irin daɗi na kasa ma siffanta kalan daɗi za ka ji shi da ƙarfi da ne daɗi ne da garɗi ne nuna nuna ne zuma zuma ne madara madara ne yaya ne yaya ne wala na daɗe na siffata irin irin irin kan ruwan na daɗe na zuba da an ce to Allah ne da kan ruwan na kawai in shi kawai ne Sura ta kamata ainihin Allah ya shayar da mu wannan ruwan kafin dai mu mutu muna so mu sha ba sai mun je lahira ba sai mun sha alƙawara muna so mu sha alƙawarin alƙawara kafin alƙawara an kawo mu da Allah ku shayar da mu shayar da mu shayar da mu musulman samu na lafiya ima da alƙawari na kara mana kawar da sallallahu alaihi wasallam kashe mana kawar da manzala اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وما خير الفاتح وعلى آله وصحبه وإبراهيم العظيم ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أيضا الجوابات لم يكن إن شاء الله يكون الجواب بكنا بشكل